الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو آه منا يمشي لنا شاتقوسكو sha takwas ko sha tara to sha tara ko sha tara ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da takwas ga watan goma sha biyu shekara ta 2017 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta ummul mu'mini na aisha radiyallahu anha wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi hafizahullahu ta'ala to yau ma Allah ta'ala ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci domin ɗorawa daga inda muka tsaya za mu shiga cikin darasi na 36 a cikin wannan littafi a darasinmu na 35 kusan mun karkare karatu ne ko kuma mun dora karatu akan maganar busa kaho wanda yana daga cikin abu na ƙarshe bayan bayyanar alamomin tashin alkiyama ƙanana da manya to kuma za a busa kaho to akan ita busar mun ji yadda malamai suka kai suka komo game da ita kanta busar guda nawa ce wasu sun tafi akan busa guda uku ce akwai nafhatul fazi'i nafhatu as-sa'q da kuma nafhatul ba'd wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai suna ganin busan nan israfil sau uku zai ta farko kawai ta hargitsa tunanin mutane da rikirkice lissafi kowa zai firgita firgicin da bai taɓa yin irinsa ba sannan za a yi busa ta biyu wanda kowa zai mutu sai wanda Allah ya maɗaukakin sarki ya ga dama sannan za a sake busa ta uku kuma shine kuma kowa zai tashi to daga nan kuma za a tattaro a wani guri kuma daga nan za mu ji me zai domin ji za a kawo mana bayanin bayan an tashi din sai kuma me wasu malaman kuma suka ce a busan nan guda biyu ce akwai nafhatul asaq da kuma nafhatu alba'd suka ce guda biyu ce kawai busan nan guda biyu ce ta farko ita ce wadda in aka yi ta za a mutu sannan an yi ta biyu kuma a tashi su kenan kawai kuma kowaye ne mun ji irin wajahin da suka kalla wajen kafewa ko faɗin ra'ayinsu amma a ƙarshe mun tafi akan ko malam ya tafi akan cewa busan nan guda biyu ce wanda har aka yi bayanin cewa alfazo din nan nafhatul fazi ita ce dai nafhatu asaq sai dai ya danganta halayyar busacce da farko za ta fara da kaza kuma ƙarshenta ta ƙare da kaza ma'ana tun da za a saurare ta bayan sauraron nata ne za a mutu sannan kuma mutuwar ba kusan za a yi ta ne bai ɗaya ba kowa domin ba kowa ba za a ji ba ne bai ɗaya a za a dinga ji ne ƙara tana ƙaruwa tana ƙaruwa tana ƙaruwa haka har aka gaya mana cewa farkon wanda zai fara ji wani mutum ne wanda yake gyara wajen ainihin wato abin da ɗin raƙuminsa shi zai fara kasa kunne ya dinga jin wata ƙara to shi kuma daga nan tasa ta same shi zai mutu to daga nan kuma ƙarar duk wanda ya ji shi ma sai ya mutu har kuma zuwa ƙarshe sannan sai kuma a yi busa ta biyu kusan duk akan abin da muka yi karatu kenan satin da ya wuce ko to a ƙarƙashin wannan bayan duk sun gaggama bayanai akan cewa busan nan na wace biyu ko uku sai kuma sauraron da shi israfil ma'ana mala'ikan da Allah maɗaukakin sarki ya wakilta shi wajen wannan busa ƙahoɗin shi ake kira israfil yana daga cikin wanda an tambaye ka sunan mala'iku za ka faɗi sunansa domin Allah ta'ala ya faɗi sunansa israfil kamar yadda ya faɗi jibril ya faɗi mika'il ya faɗi ainihin wato malakul maut kamar yadda shi ma a can lokacin da ake bayanin mutuwa mun tattauna akan sunansa shi kansa to ga kuma israfil mun zo shi ma to kila kuma za mu ji wasu sunan mala'ikun a can gaba da aka israfil shine wanda aka umarce shi ko aka yi masa umarni da ya busa kaho annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa idan wannan mala'ika israfil ko kyaftawa baya yi yana nan ya ƙura wa al'arshin Ubangiji ido, saboda tsoron karma a ba shi umarni kafin ƙyaftawar ido bai sani ba. Shi yasa ko ƙyaftawa baya yi idansa yana nan yana kallon al'arshin Ubangiji, jira yake yi kawai a ce a busa ya busa. To bayan mun karanta wannan, sannan mun karanta hadithi na biyu a ƙarƙashin wannan gaba. inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaya zai ji daɗi yaya zai samu ni'imtuwa da wannan rayuwa ta duniya tun daga shi wannan mala'ika israfil tun da aka wakilta shi akan wannan aiki ya sanya wannan ƙaho a bakinsa ya gama shirye-shiryensa yana kuma kallon inda umarnin zai taho jira yake a ce a busa ba wani ƙanƙautawa ko ɗaga ƙafa zai busa yace to mutumin wato ina mutum zai sake ya miƙe kafa ya ji daɗi a wannan rayuwar alhalin ga wancan baka sani ba kila yaya a wani irin yanayi za a busa kaho ainihin wato kai kuma taka ta cin maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kaifa an am wa qad iltaqama sahib alqarn alqarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru an yu'mar an yanfuqa fayanfuqa sannan abu na uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a sannan sai kuma ranar da za a busa kafan ita ce ranar juma'a mafificiyar rana ita ce ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikinta aka halicci annabi adam a cikinta aka karɓi ransa a cikinsa za a yi busa a cikinta za a yi wannan busar ta mutuwa da aka ku yawaita min salati domin salatin ku ana bujiro min da shi kuma hakika Allah ta'ala ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa to kaga kenan an sake fito mana da wani ilimin cewa busan nan ranar kauka ranar juma'a za ta kasance busar kaho sannan suwaye wa'anda Allah madaukakin sarki ya togace su a cikin ayar illa man sha Allah to nan ma malamai sun yi ta kai kawo wasu suka ce annabawa ne wasu suka ce shahidai ne wasu suka ce horul in ne wasu suka ce a mala'iku ne ƙarshe dai babu wani dalili da ya tabbatar da ɗaya daga cikin maganganun nan guda hudu ma'ana ba dalili ƙarara da ingantaccen isnadi da aka samu cewa mala'iku su ne waɗannan waɗanda Allah ya togace ko kuma annabawa ne ko kuma shahidai ne ko horul in an fahimta da haka wannan yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya bawa kansa sani su waye za a togace in mun je can ɗin za mu gansu abu na uku ayoyin da yi kusa dubi hannab khatul'ula tunda ayoyin alkur'anin nan da suka yi magana akan busa kaho suna da yawa amma wasu daga ciki suna magana akan busa ta farko wasu daga ciki suna magana akan busa ta biyu wasu daga ciki kuma suna iya daukan kowace ma'ana kaga ayoyin qur'ani da suka yi magana busa zaka iya kasa su gida uku akwai wanda kai tsaye suna magana akan busa farko akwai wa'anda suna magana akan busa ta biyu akwai wa'anda kuma za su iya daukan busa ta farko ma'anarsa za ta iya kunsar kuma busa ta biyu to wa'anda suke iya daukan busa ta farko ko suka dauki ma'anar busa ta farko akwai fadin Allah ta'ala cikin suratul namli wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin da kuma fadin Allah ta'ala cikin suratul zumar wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun da kuma fadin Allah cikin suratul sad wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahida ma laha min fawaq sannan kuma sai ainihin wato aya ta hudu cikin suratul safat fa inna ma hiya zajratun wahida sai aya ta biyar yau matarjufin rajifa cikin suratun nazi'at waɗannan duk suna magana ne akan busa ta farko wayanda kuma suke magana akan busa ta biyu akwai faɗin Allah ta'ala cikin suratul safat ɗin dai fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun da kuma faɗin Allah ta'ala wa tarakna ba'dahum to ina jin kan wannan zamu tashi kan rabi'an ko qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rabi'an al-ayat الآيات التي يقصد بها النفخة الثانية آيوين دا أكي نفن بوسا تبيو دسو معنا سنا قنشد معنا بوسا تبيو قال تعالى وبنجي تعالى يتي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون سندي كوي هي زجرة واحدة تاواتي قدال بوساتي تك da an yi tafa idahum yanzurun sai ka gansu kuma suna kallon irin tashin hankali da barazanar da ke fuskanta su ta tashin alkiyama kaga fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum yanzurun kaga an tashi kenan bayan an yi busa ta farko to busa ta biyan kuma kawai shine da an yi ta busa ce guda ɗaya tak ana yin ta fa idahum sai kaga mutane yanzuruna ay yanzuruna ahwal alqiyama suna kallon firgici da tashin hankali na tashin alkiyama to wannan aya tana magana akan busa ta biyu kenan hiya ibaratun anin nafkh anin nafkhati fi suri athaniya wannan aya tana fassara busa a cikin kaho busa ta biyu وقال تعالى وبنجي تعالى يتي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض زام كالي ساشن سو سغوري سچاكودي da sashi a wannan yinin wani fiha fi suri za kuma a yi busa a cikin ƙaho fa jama'anahum jama'a Allah ya ce za mu tattara su tattarawa da kaga kenan tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din bayan an hautsu ne an cakuɗe mutane da aljanu gaba ɗaya wa nufiqa fi suri za a yi busa cikin ƙaho fa jama'anahum jama'a za mu tattara su tattarawa ita ma wannan malamai suka ce busa ta biyu ake magana ba busa farko ba an yi busa ta farko bayan ainihin an yi busa ta farko domin kafin a yi busa ta farko mun ji abin da zai faru na ƙarshe to da ya faru kuma za a yi busa ta farko to in an yi busa ta farko to kuma Allah ta'ala ce wata rakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd a wannan yinin an riga an cakuɗe domin lokacin da aka yi busar ta farko kila mutum a tsakiyar kasuwa ke kila a cikin wajen taron buki take haka mutane suna gaure suna cakuɗe kawai za a yi busar an fahimta sannan nufi hafi sur sai kuma mu yi busa a cikin kaho fa jama'a nahum jama'a aya ta uku Allah ta'ala ya ce wa nufi hafi suri fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansilun za a yi busa a cikin kaho fa'idahum sai ka gansu minal ajidafi daga kaburburansu ila rabbihim yansiluna suna ta gaggawa zuwa ga ubangijinsu kaga wannan ita ma busa ta biyu ce aya ta ainihin wato ta hudu wa qala ta'ala in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'un ladaina muhdarun Allah yace in kanat wannan bata kasance ba illa sayhatan wahida face tsawa ce guda daya fa'idahum sai ga su jami'un ga baki ɗansu muhdaruna ladaina sai ga su ladaina muhdaruna wato ana halar an halarto da su gabanmu Allah madaukakin sarki kaga ya ce busa ce guda ɗaya za a yi wadda take cike da tsawa to idan aka yi ta fa idahum jami'ul ladaina muhdarun za a gansu kuma duk gaba ɗayan su za a halarto da su wajen ubangiji subhanahu wataala aya ta biyar yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja Allah ta'ala ya ce ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fata a tuna za ku zo afuwajen jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya shine afuwaja da aka ga kenan wannan ita ma tana magana akan busa ta biyu idan aka yi busa ta biyu to kuma nan ne za ka ga mutane wajen taron mahashar za su gurin da za a yi farfajiyar alkiyamar kenan da haka shine fata a tuna za a ga suna ta taɗaɗowa afuwajen ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a ana ta tahowa kowa daga kabarinsa daga inda ya taso daga inda aka yi busa yake to gaba ɗaya za a ga an nufato kuma guri guda kaga wannan ita ma tana magana akan ainihin wato busa ta biyu aya ta shida fadin Allah ta'ala yawma yunfakhu fi sur wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa Allah ta'ala ce yau mai yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho wa nahshurul mujrimina za mu tara masu laifi yau mai izin a wannan yinin zurƙa idanunsu sun kada sun yi kaman shuɗi-shuɗi shine zurq wato akwai wanda idan fuskoki ne za a ranar tashin alkiyama Allah ya ambaci mutane da fuskoki iri-iri daban-daban wujuhun yawma idin khashi'a kaga wasu za su tashi a irin wannan yanayin yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wuju wasu za su zo da bakakken fuskoki wasu su zo da fararen fuskoki to akwai kuma wayanda idan su zai kada ya yi bula-bula ya yi shuɗi-shuɗi shi ne Allah ta'ala ce wa yau mai yunfaku fi sur ko yau mai yunfaku fi sur a ranar da za a yi busa a cikin kaho wa nahshurul mujrimin za mu tara mujrimai masu laifi yau mai idin a wannan yinin zurqa wato yanayinsu ko yanayin idanunsu zurƙa sun yi shuɗi-shuɗi haka wannan ita ma busa ce ta biyu wa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa fa idan nufika fi sori fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalun Allah ta'ala ya ce fa idan nufika fi sori idan aka yi busa a cikin ƙaho fala an saba bainahum babu alaka ko nasaba a tsakaninsu da an yi wannan busar ba zancen kai babana ne ko kai ɗana ne ko ke matata ce ko kai mijina ne ko kai ɗan uwana ne ko ni ɗan uwanka ne shine fala an saba bainahu da haka domin a wannan lokacin duk wanda yake bin wani wani haƙi ba zai yafe ba a ranar da za a ce kowa ya zo in aka zo za a ce duk wanda yake da korafi ko yake da yana bin wani dan haka ba wanda zai yafe kowa a rana ce da uba ba zai iya yafe wa ɗansa wani haƙƙi da ba su sai sasanta mutum a nan duniya haka ɗa ba zai iya ɗaga ƙafa ya sassauta ya yafe wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa wani haƙƙi nasa wadda ainihin uba ko uwa ta zama bata bashi ba har aka wayi gari a gaban Allah ranar tashin alkiyama fala an saba bainahum babu wani nasaba da dangantaka da za ta yi amfani a tsakanin su a wannan ranar wala ya tasa'aluna kuma ba ma za su samu damar tambayar juna ba ba tambaya ba tambaya ba maganar alaka ko nasaba to kaga wannan ita ma busar busa ce ta biyu qala ash-shanqiti innaha thaniya malam muhammad amin ash-shanqiti yake cewa innaha thaniya a cikin ainihin tafsirin sa adwaul bayan mujalladi na biyar shafi na 822 yake cewa wannan ita ma busa ce ta biyu a ƙarƙashin wannan aya fa idza nufikha fi suri fala ansabu bainahum yawma idin wala yatasaaluna busa ta biyu ce wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa nufikha fi sur zalika yawmul wa'id wato wa nufikha fi sur za a yi busa a cikin ƙaho zalika yawmul wa'id wannan ita ce ranar al-wa'id a rana alkawari na azaba alkawari na narko da Allah ta'ala ya yi wa mutane to a wannan ranar ranar ce ƙwala shaukani malam aliyu a shaukani yake cewa wa hadhihi hiya nafhatul akhirati lil ba'd wannan ita ma busa ce ta ƙarshe wadda da an yi ta busa ce ta tashi to kaga duk waɗannan ayoyin suna magana akan busa ta biyu aya ta goma faɗin Allah ta'ala fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahida idan aka yi busa a cikin ƙaho busa ɗaya to aya ta tara ko yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawmul khuruj yawma yasma'una as-sayhata bil haqq Allah ta'ala ya ce ranar da yasma'una as-sayha za su ji wata irin tsawa wata irin ƙara bil haƙƙi da gaskiya zalika yawmul khuruj Allah ce rana fitowa kenan wannan rana fitowa ce ba wanda za a bari a inda yake kowa sai ya fito yawma yakhrujuna min al-ajdati sira'an kenan kowa daga ainihin wanda ma ba su mutu ba su ne karshen a duniya za ta tashi a kansu duk gaba daya da kuma wanda sun mutu tsawon shekaru suna cikin kaburburansu zalika yawmul khuruj Allah ce rana fitowa ce kowa za a gansu ya kharujuna min al-ajdad kowa yana fitowa daga cikin kaburburansa kabarinsa wa qawluhu ta'ala fa idza nufiqa fi suri nafhatun wahida da fadin Allah ta'ala fa idza nufiqa fi suri idan aka yi busa a cikin kaho nafhatun wahida busa guda daya li qawlihi ba'daha wannan ita ma busa ta biyu ce me yasa malamai suka ce wannan ita ma ana nufin busa ta biyu saboda sai suka ce saboda ayar da ta biyo bayanta fa yawma idin waqa'atil waqi'a a ranar mai afkuwa ta riga ta afku a ranar mai afkuwa fa ta riga ta afku cizon dan yatsa mutum zai yi a tunani zai yi ya rage mai afkuwa ta riga ta shine alwaqa'atul waqi'a fa yawma idin waqa'atil waqi'a to da wannan ayar sai malamai suka ce to waccan busa ta biyu ce kaga fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahida idan aka yi busa kuda daya a cikin kahon nan fa yawma idin to a wannan lokaci a wannan yini waqa'atil waqi'a ne afkuwa ta riga ta afku to waɗannan su ne ayoyi guda goma waɗanda malamai suka ce waɗannan su kuma suna magana akan busa ta biyu khamisan abu na biyar al'ayatul lati tahtamilul amrai ayoyin da kuma suna iya ɗaukan fuskokin guda biyu suna iya ɗaukan busa ta farko suna iya ɗaukan busa ta biyu su kuma kaji halayyar ayoyin wannan yana daga cikin abin da yana da matukar mahimmanci mutum ya fahimta wajen karanta alkur'ani da fassara shi ko fahimtarsa yanzu dai kaga duk wani fi hafi suri wani fi hafi suri ake ta faɗa duk gaba ɗaya busa ce a cikin ƙaho amma ga shi cikin ƙanƙanin lokaci malam da ya tantance mana ashe aya kaza da aya kaza da aya kaza da suke cikin guri kaza suna magana kan busa farko ayoyi kaza kuma da kaji su duk gashi mu fika fisuri ne busa ne cikin ƙaho amma can ayar da suke maganar busar ba irin ma'anarsa ɗaya da nan ayoyin da muka karanta guda goma da suke maganar busa ba duk busa busa ce amma waccan busa guda biyu aka ce mana za a yi to wayancan ayoyin suna maganar busa ta farko wannan suna maganar busa ta biyu to wa'annan kuma wanda za mu karanta yanzu suna iya ɗaukan busa ta farko ko busa ta biyu ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl innahum kanu fi shakkin murib cikin suratu sabai Allah ta'ala ce walau tara ai da ka gani ina ma ka ga id fazi'u lokacin da suka firgita lokacin da kafirai suka razana fala fauta babu kubuta babu wajen gudu ba wajen fakewa a wannan ranar shine fala fauta a ranar ina ma kaga lokacin da fazi'u suka firgice suka razana fala fauta kuma gashi ranar da hakan za ta faru babu makubuta babu wajen gudu ba wajen fakewa a ila mafar wala wazar wala malja shine fala fauta wa ukhidhu za a damke su min makanin qarib daga gurin da suka fito kusa mutum yana fitowa daga kabarinsa ba wata tafiya bace mai tsawo shine min makanin qarib din guri ne a kusa kawai mutum da ya fito dan kasa za a yi kawai shikenan anan za a yi wa mutane hukunci a yi musu hisabi shikenan shine Allah ta'ala ce ina ma kaga kafirai lokacin da ba wajen gudu ba wajen fakewa ba wajen tsira ukhidhu lokacin da aka damke su min makanin qarib domin an ce ya kharujuna min al-ajdad daga kaburburansu suka fito ai in sun fito za a tara su a mahashar to daga gurin kabarin nasu zuwa mahashar ba nisa dan haka min makanin qarib daga gurin da yake makusanci wa qalu a lokacin za su ce amanna bihi mun yi imani da shi ko mun yi imani da Allah ko mun yi imani da ita wannan ranar ta tashin alkiyama wa anna lahumut tanawusu to ina suka ga wata makama kuma ta ina za su samu wata ai ba wata makama kuma min makanin ba'id daga gurin da yake mai nisa kana iya samun makama in gurin a kusa yake da ka dan yi tsalle kila ka shafo makama sai kai sama to sun riga sun baro gurin da za su yi imani tun a duniya shi sa Allah ta'ala yake cewa wa anna lahumut tanawushu at-tanawush ay at-tanawul ina makamat take ta ina za su samu makama guri ya riga yayi nisa ana samun makama da an yi tsalle ɗaya ko tsalle biyu a kamo in a gurin a kusa yake yanzu duk tsallen da zaka yi zaka ka kamo inda fankan nan take an fahimta kaga kenan kana iya tsalle ka kamo wata makaman guri a kusa yake sai Allah ta'ala yake ce musu ayya ai sun makara sun dauka anan ake imani shi yasa da suka suka sha damka sai suka ce amanna bihi ai mun yi imani da Allah mun yi imani da Allah mun yi imani da ainihin wannan ranar ta tashin alkiyama Allah ya ce ya wa anna lahum tanawush ina suka ga makama min makanin qarib tun da makanin ba'i tun da gurin mai nisa ne in suka waiwaya tafiyar na farko dai ba a koma gurin da suka baro kuma a can ake samo imanin kuma ya riga ya musu nisa wa qad kafaru bihi sun hakika sun kafirce da shi ko sun kafirce da Allah ko sun kafirce game da wannan ranar da ake ta gaya mun suka ce ba su yarda ba min qablu tun gabanin wannan lokacin ya zo wa yaqdhifuna bil ghaib suna ta ainihin wato a rajaman bil ghaib suna ta jifa wa yaqdhifuna bil ghaibi suna ta jifa da jahilci suna ta jifa na rashin sani wannan yana daidai da rajaman bil gaibi da Allah ta'ala ya ambata a cikin ainihin wato cikin suratul kahfi su ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam boka ne su ce matsafi ne su ce mawaƙi ne su ce mahaukaci ne aka ce rajaman bilgaibi kenan kama kama ne wa ya kazi funa bilgaibi suna ta kama kame kawai shine abin da zaka ce suna ta kama kame ba tabbas min makanin ba'id daga gurin da yake mai nisa wa hila bainahum Allah ta'ala ya ce an shiga tsakaninsu an sa shamaki tsakaninsu wa baina ma yashtahuna da abin da suke sha'awa kama fu'ila bi ashiya'ihim kaman yanda aka aikata kaman yanda Allah yayi wa ashiya'ihim wato irin su yan jama'a yan kungiya irin tasu min qabul gabanin haka innahum kanu fi shakkin hakika sun kasance suna cikin kokonto murib suna cikin shakka muribin mai sa kokonto to kaga wannan ayoyin walau tara idh faz'u har zuwa karshe malamai suka ce tana iya ɗaukan busar ƙaho ta farko bayan haka ne hakan zai faru gare su wasu suka ce bayan an yi busar ƙaho ta biyu shine hakan zai faru gare su da haka shi sa malamai suka ce wannan ta'tamilul amrayn wannan aya tana iya ɗaukan al'amuran guda biyu ko dai busa bayan busa ta farko ne hakan zai faru ko kuma bayan busa ta biyu aya ta biyu wadda ita ma tana iya ɗaukan ma'anar guda biyu قال تعالى وبنجي تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وله الملك cikakken mulki na Allah ne yawma yunfaqu fi sur ranar da za a yi busa a cikin kaho alimul ghaib shine masanin gaibu wa shahadati da kuma sarari wa huwa al-hakimul khabir ubangiji ta'ala shine al-hakim mai hikima al-khabir mai cikakken sani to wannan yau mai yunfaku fi sorin busa za ta iya zama busa ta farko za ta iya ɗaukan busa ta biyu aya ta uku ƙauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala yau mai yadda udda'i ila shay'in nukur a ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abin kyama zuwa ga wani abu da mutane ba sa so to wannan yau mai yadda udda'in yaushe wane ne kuma adda'in ina fata an gane to a gargashin nan imamu al-qurtubi qala al-qurtubi imamu al-qurtubi yake cewa adda'i huwa israfil alaihi salam shi yauma ya daku da'i adda'i din shine israfil shi kuma mun san kira kiran mutane yake ko kawo yake busa na'am kawo yake busa da haka kiran da zai ba wai cewa mutane zai ku zo ba kawai busa zai yi shine yawma yad'u dayin adda'in huwa israfil alaihi salam shine israfil alaihi salam to kiran kuma shine wannan busar lokacin da zai yi busa ila shay'in zuwa ga wani abu nukur wanda yake abun kyama ne abu ne da ba a so wa alaihi fatakunu da'watu hiya nafkhu fi sur wa alaihi akan wannan magana ta imamul qurtubi fatakunu da'wa sai ya zama wannan kiran da aka ce yau mai yadda da'i to kiran sai ya zama hiyan nafhu fi sur shine busa a cikin kaho wallahu ta'ala a'lamu ahkam Allah madaukakin sarki shine mafi sani kuma shine mafi gwaninta to yanzu mun ji abubuwan da suka danganci busar kaho yanzu dai za tabbas yana daga cikin ainihin ilmin gaibu akwai kahon wane iri ne wallahu a'lam akwai mai busar kahon akwai ranar busa kahon akwai kuma irin sautukan kahon akwai kuma sakamakon busar kahon abin da zai biyo baya ina fatan gane to wajibi ne shi sa aka ce ma al-imanu bil yawmil akhir sunan littafin duk waɗannan sai kai imani akwai su da ka ce baka yadda akwai kaho ba ka tashi daga aiki da ka ce ba wani israfil ayya sai kuma a jaddada imani an fahimta da haka kaga kenan waɗannan abubuwan duk suna cikin abubuwan da ke za su faru gare mu nan gaba to sai dai kafin hakan ta faru kowane tanadi nake yi kowane irin shiri kake yi to gashi nan dai ga wannan kalubalen da ke gabanmu da aka labudda wannan kahon sai an busa shi kuma za a busa shi ne ranar juma'a wata juma'ar wallahu ta'ala alam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar duniya ba da shekara 2000 za a tashi alkiyama wannan ta zo mu ji ta ce Allah ta'ala ya bawa kansa sani mun karanta game da yaushe za a tashin alkiyama shi ma annabi ya ce bai sani in har bai sani ba waye zai sani kuma da aka shi kadai ya bawa kansa sani mun karanta ayoyi wajen guda hudu da suke magana akan ya tsalu na ka'ani sa'ati ayyana mursaha da aka shi kadai ya san yaushe al'amarin zai kasance da aka dai an gaya maka ga wasu alamomi sannan shi wannan busar kahon in ta zo to al'amari ya kuri kafin ma busar kahon da al'amari ya riga ya lalace domin wasu abubuwa da in kayi aikin alkhairi ma oho a lokacin ba zai samu shiga ba in dai baka riga dama ya zama hannunka bane yin aikin kirki don haka to da zara an yi busar kaho sai kuma me الفصل الثالث شيني ذاك جاء cikin fasali na uku al-ba'th tashi wal hashr da tarawa wa ahwal yawm al-qiyama da furgici na ranar tashin al-qiyama wa ahwalun nas wato ahwal yawm al-qiyama da furgici na ranar tashin al-qiyama wa ahwalun nas da kuma irin halin da mutane za su wayi gari a wannan lokaci yaya mutane za a cikin wannan fasalin shi kuma za mu ji bayani game da bayan busa ta biyu a ƙaho me zai faru alba'at tashi zai to bayan an tashi sai kuma me alhashir sai kuma tattara mutane da zai to a wajen taron nan wajen abin nan guri ne da ake shan shayi ana dariya ana raha ana barkwanci a'a akwai ahwalu yawmil qiyama akwai kuma wasu tashe-tashen hankula wanda za su faru a wannan yinin to sannan kuma su mutane a wace irin yanayi a wani irin yanayi a wani irin hali za su tashi to duk a cikin wannan fasalin zaka ji al mabhatul awwal sai mabhat na farko al ba'd tashi huwa i'adatu al makhluqat ba'da fana'iha lil hisabi wal jaza ka san me ake nufi da al ba'd in baka san al ba'd ba huwa i'adatu al makhluqat shine sake dawo da ababen halitta ba da fana'iha bayan da sun ƙare lil hisab dan ai musu hisabi a yi lissafi wal jaza bayan an gama lissafi kuma yi sakayya shi ake nufi da albab sake dawo da ababen halitta da wanda ya mutu shekara dubu da suka wuce da wanda ya wuce shekara ɗari biyar ya mutu da wanda ya mutu jiya da wani duk gaba ɗaya za a sake dawo da halittar mutane maza da mata mutane da aljanu gaba ɗaya za a sake dawo da su lil hisab dan a yi lissafi wal jaza bayan an gama lissafi sannan kuma a yi sakayya min khairin aw sharrin sakamakon na alkhairi ko na sharri qala ta'ala ubangiji ta'ala yace li yajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna Allah ta'ala yace wannan rana ce li yajziya alladhina asa'u domin alladhina asa'u waɗanda suka yi mummunan aiki domin li yajziya dan Allah ya saka musu bima amilu abinda suka aikata wa yajziyal ladina ahsanu sannan wayanda suka kyautata suka yi aiki mai kyau su ma Allah ya saka musu bil husna da sakamako mafi kyau Allah ya kai su aljanna Allah ta'ala ka samu a cikin su Allah ka samu cikin waɗanda alladina ahsanu bil husna ولقد نهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعض وتحقق وقوعه منهجا قويا يجمع بين ما فطرت عليه النفوس من الايمان بما تشاهد وتحس ويقع منه تحت تاثير السمع والبصر وبين ما تكرره العقول السليمه ولا يتنافى مع الفطره المستقيمه وتلك الطريقه تميز وتميز بها القران الكريم mala ce walƙad na hajjal ƙur'anul karim haƙiƙa alƙur'ani mai girma ya bayyana filistidilal game da hujjoji da dalilai alal ba'a game da ainihin wato tashin alƙiyama game da tashi kai alba'a ba dawo da halitta bayan ta ƙare da yi mata hisabi wata haƙaƙa kuma alƙur'ani ya tabbatar da waƙo'ahu afkuwar hakan manhajan ƙauyen alƙur'ani ya bi wani irin tsari ya bayyana wani irin manhaji ƙauyen mai ƙarfi ya jima'u wanda wannan manhajin da alƙur'ani ya tattara ko ya bi ya jima'u baina ma fuɗirar alaihin nufus ya tattara tsakanin abin da aka halicci zukatan mutane a kai minal imani na imani bima tushahid game da abin da suke gani wa tuhis kuma suke iya shafawa su ji wa ya ƙa'u minhu ta hata ta'athiru sam'i wal basar sannan kuma yake afkuwa a ƙarƙashin tasirin ji da kuma gani wa bayyana ba ma taqarrarahu al salima sannan alqur'ani ya bayyana abinda hankula masu lafiya banda hankula marasa lafiya hankula masu larura a'a hankali lafiyayye ya tabbatar da haka wala yatanafa ma al-fitratil mustaqima sannan babu cin karo tsakanin abinda hankali mai lafiya ya tabbatar da kuma abinda fitarar dan adam wato halitta ɗabi'ar da Allah ya halicci dan adam miƙaƙƙiya wanda bata samu gurɓata ba ita ma babu cin karo game da abinda hankali ya tabbatar wa tilka dariqatu waccan hanya tamayyaza biha alqur'anul karim na daga cikin irin abinda alqur'ani mai girma ya fice da shi ma'ana alqur'ani mai girma wajen kawo dalilai da bayani daki-daki game da alba'af da kuma tabbatar da abkuwar wannan alba'af ɗin to alkur'ani ya bi wata hanya ta yadda ya tattara abinda zukatan mutane domin ɗabi'ar ɗan adam in ba a gurɓata ta ba za a ga dama mai kyau ce in ba a gurɓata ɗan adam ba ba a taba masa ainihin wato ɗabi'ar da Allah ya halicce shi a kanta ba to za ga ya tashi da yin imani da waɗannan abubuwa duk wanda ka ga yana inkarin waɗannan abubuwa imani da Allah da ranar lahira da sauransu to gurɓata aqida an gurɓata masa ɗabi'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani wanda aka haife shi akan fitrar musulunci aka haife shi akan kyakkyawar ɗabi'a aka halicce shi illa anna abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani sai dai ba mamaki dan an ga ya zama ba yahude ko ya zama ba nasare ko ya zama ba maguje ko mai wata ibadar daban duk ba mamaki iyaye suna da tasiri wajen saboda su suka haifi yaro su canza masa alƙibla su lalata masa ɗabi'a amma da ba a taɓa shi ba da ba a koyar da shi kowace aƙida ba zai tashi ne da imani wannan ita ake kira fidara fidaratan lahi lati fadara nasu alaiha abubuwa ne wanda in dai ba a lalata dan adam ba kawai za ka gan shi kaɗai ne yanzu duk wanda bai je makaranta ba shirgin kitabun lissafi ba zai fi gamsuwa a ɗabi'a da cewa Allah yana sama shi sa in ya tashi addu'a da sauran abubuwansa kawai ɗabi'arsa tana gaya mai ba lallai kila ya je ainihin abubuwan da malamai suke ta wasu je yana zama wasu je yana ko ina ba a'a shi ko da yana tare da masu cewa yana ko ina to ɗabi'arsa tana tirsasa masa cewa fa ta fi gamsuwa da yana sama shi yasa ba zai yi aune ba lokacin da zai addu'a za ga ya daga kansa sama fidira kenan sai dai daga baya kuma zuwa ce mai yana ko ina kuma a dagula man lissafi a saukar da shi daga ainihin fidira din to fidira dan adam wanda take lafiyayya alkur'ani mai girma ya yi kokarin tattara tsakanin abin da aka halitti zukatan mutane a kai minal imani na imani da kuma irin abin da ido ke iya gani hannu ke iya tabawa ya ji a ƙarƙashin tasirin ji da gani to alkur'ani ya yi kokarin tattara waɗannan abubuwa wa baina ma taqarrarahu al salima da kuma tsakanin wayancan da tsakanin abin da hankula lafiyayyu banda hankalin da ya samu matsala hankula lafiyayyu suka tabbatar wala ya tanafa ma alfitratul mustaqima sannan za a ga abinda fitrar dan adam ta tabbatar da abinda hankali lafiyayye ya tabbatar to za a ga ba a samun cin karo in dai fitrar miƙaƙiya ce in dai ɗabi'ar ɗan adam da Allah ya halicce shi a kai miƙaƙiya ce ba ta karkace ba to ba ta cin karo da abinda hankali lafiyayye ya zo da shi na fata an gane to wannan yana wato hada irin waɗannan a kawo al'adillatul aqaliya da al'adillatul naqaliya a hada su guri guda ga sun tafi bai daya sai alqur'ani in an ga kai kana buƙatar sai an kama dalili na hankali kake iya gamsuwa imanin ka bai kai a gaya ma nassi ka jawo zuwa ga nassin ba to akwai al'adillatul aqaliya dalilai na hankali sai dai in hankalinka kuma ya samu matsala to kuma kaga ba mamaki domin in ɗanɗanan bakin mutum ya kamu da zazzabi sai ya kawo masa mirinda ko fenta sai ce ɗaci take ba haka bane to ka gani sai da aka fi kiran bakinsa ce ta canza amma ɗacin ne da shi mirinda ɗaci ne da ita hata ɗaci amma shi tunda yana zazzabi fitarar bakinsa ta canza kawai ka eh ɗanɗana ya ce ɗaci a kawo abinci yana ƙanshi ya ce wari yake amai zai yi da Allah ɗauki ila wanda ya kawo ma jira yake dan ci mara lafiya ya dan yi cokali uku shi ya janye ragowar amma gashi an kaya cokali da ya ce shi amai zai yanzu abincin wari yake hadda za a kyamace shi ko kuma fidar hancinsa ce ta canza to hakan hankalin mutum fidar da Allah ya halicci dan adam akai ita ma ta canza sai ga mutum ya rikirkici ya rude ga dalilai karara sai ga bai gane ba to shi yasa in hankali lafiyayye ne ko da ba ka in aka kawo aya bai saurin kama ba to in ka kawo adillatun naqaliya sai ga hankali dan haka fidira lafiyayya ne kakkiya wanda ba ce kwana ba da hankali lafiyayye ba su ba su ba su cin karo ina fata an gane awwalan abu na farko alistidlalu biman amatahumullahu thumma ahyahum kama akhbara Allah ta'ala an zalika abu na farko alistidlal irin kafa hujjoji da dalilai da alkur'ani ya kawo maka biman wato dan a nuna maka tashin alkiyaman nan fa abu ne fa mai yiwuwa tun a nan duniya Allah maɗaukakin sarki ya dinga samfulin a kashe mutum a tashe shi ga samful aka baka cewa kana ganin kaman bayan an zare ran mutum ya mutu ya riddige ya zama kasusuwa kuma an kuma ce a dawo da shi to wanda ya halicce shi daga babu shine yace bayan ya ratattake ya fatattake kuma zai iya dawo da shi wa huwa ahwanu alai walahu al-mathalu al-a'la fi samawati wal ard har ma malamai suka ce a hankalce dawo da abu bayan ya lalace shi ya fi wahala ko kuma kirkiro shi daga babu yanzu ka zauna basira ka kawai ka zauna a ɗaki ka yi research ka kirkiro abu ka kirkiro wata na'ura ko waya ko wannan abun bayan ka samar da ita yanzu tana yi a kirawo mutum yayi kaza yayi duk amfanin waya yana yi sai ta lalace aka ce a mayarwa wanda ya ce gyara ka ce wallahi ba zai iya gyara ba yanzu da Allah da ya kirkiro ta ba tare da ya koya wajen wani wa kawai zama yayi research ya kirkiro waya yanzu shine zai ko wahala ko kuma bayan ta lalace a mai kamfanin sai gyara to shi da a wajen Allah ba mai wahalar ma ba wanda za ka ma ce wai wannan ya fi wannan wahala inda ma amruhu idan ara da shi an ya kula lahu kafin kefin kafin din ta daura nuno din abin ya kasance an bayyanta dan haka Allah madaukakin sarki ya ba da misalai to sai malam yake cewa al-istidlal ga wasu kafa hujjoji da dalilai biman amatahumullah game da waɗansu waɗanda Allah ya kashe su a nan duniya sun mutu murus sun ma'ahayahum sannan kuma ya tayar da su kama akhbar Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari an zalika game da hakan wa minhum daga cikinsu na ɗaya ƙaunin Musa mutanen annabi Musa alaihi salam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara فأخذتكم الصاع... فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله تعالى يتي وإذ قلتم كتنا لو كتنا قلتم يا موسى كو بنو إسرائيل وكوكا يا موسى لن نؤمن لك بازي يمي إيماني دكيبا كو بازي يمي إيماني لك سبي دكيبا hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah kuru-kuru an fahimta domin Allah yana zance da annabi Musa ba tare da wata wasiɗa to ya kai za mu ji kana gana da Allah mu kuma ka shiga tsakaninmu da shi ka ce wai sai dai ya gaya maka gaya mana mu fa ba duk wannan bayanin da kake yi da wannan ayoyin duk da kake ta ja ba za mu imani sabi da kai ba sai mu ma mun ga Allah kuru kuru mun yi magana da shi yayin mana magana kamar yadda yake magana da kai ka sa yawa kallama Allah Musa taklima fa akhazatkum as-sa'iqa Allah ya ce sai as-sa'iqa wasu suka ce mutuwa wasu suka ce wuta wasu suka ce wata irin tsawa daga ƙarshe kuma mutuwa ta biyo bayanta duk wanda ka ɗauka zai iya yi ma'ana dai an kashe su shine mahallin shahid fa akhazatkum sa'iqa kuna cewa ba za ku yi imani ba har sai kun ga Allah kurukuru sai Allah ya ce ba za ku iya ganin sa ba kawai sai kuka ji wata irin tsawa tsawar ta zata ta halaka ku kamar yadda Allah annabi Musa ya ce arini kaifa arini anzur ilayk qala ne lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu wa qarra Musa me sa'iqa annabi Musa ya ga Allah na'am to shi yasa Allah madaukakin sarki yace ba dan kusan ba abu bane mai yiwuwa a nan duniya a ga Allah kawai sai ga wata irin tsawa wani irin sauti ba akhazatkum sa'iqa sai ga wata irin ƙara da tsawa ta kama ku wadda sakamakon ƙarar kuka mutu wa antum tanzuruna alhalin kuna kallon junanku ka ji wani irin labari na ƙur'ani an ce sun mutu kuma suna kallon junansu kamar yaya sai malamai suka ce ba bai ɗaya aka kashe su ba dan ya zama aya sai aka waro wasu daga cikinsu sakamakon tsawon nan sai suka mutu sauran suna kallo kuma aka tashe su bayan an tashe su sai kuma aka sace sai tsawar ita kuma ta fada kan wayancan su ma sai suka mutu aka kuma tashe su kaga kowa ya gani shi yasa Allah ta'ala ya ce thumma ba'athnakum sannan muka tayar da ku min ba'di mautikum ha in duk gaba ɗaya lokaci ɗaya tsawa ta kama su kuma gaba ɗaya suka mutu gaba ɗaya aka tayar da su to ya za cewa an tumtan zuru sai suka ce ba gaba ɗaya aka tsawar ta ɗauke su ba ta ɗauki wasu wasu da aka yi tsawar ko sa'iqa din sai wasu daga cikin sai suka mutu shine wa antum tanzuruna ay ba'dukum ba'dan sashin ku sai gashi suna kallon sashi ah yanzu fa muke magana da suwa ne da wani da ka gansu nan sakamakon karan nan ka gansu nan sun mutu an tabbata an jijjiga wane wane ina ya tafi wane wane duk an jijjiga sun mutu kuna kallo sun ma ba'athna kuma Allah ya ce sannan muka tada ku kai ka ce gaba daya ka tada ku ai sun ma ba'athna ba'dakum sai muka tashi wasu ku kuma kuna kallo min ba'di mautikum bayan mutuwar wasu daga cikin ku sannan kuma kuma aka sake kashe ku su ma aka nuna musu la'allakum tashkuruna ko kwa yi godiya game da ni'imar Allah madaukakin sarki da ya turo muku Musa ya ce ku dinga karban sakon ta wajen sa yanzu a nan an Allah ta'ala ya kashe mutane ya tashe su ko bai tashe su ba to kanka ce a to ai wannan kila dogon suma ne to za a gaya ma wanda sai da suka shekara sai da shekara ɗari shi ma kuma irin wannan ne ya zo wuce ya ga alƙarya ta rugurguje ta rushe gine-ginen sun zubo rufin duk ya faɗo sai fili ya ce a ban da lamarin Allah an na yi huyi hadiyar arda ba da mautiya yi huyi Allah ba da hadiyar arda ba da mautiya yanzu a ce irin wannan ƙasa bayan ta rugurguje ta fatattake duk rubin ya zube giggina ginan su rufe a cewa kuma na fa ma ta hullahu kai wannan abu sai Allah kawai nan nan kawai fa ma ta hullahu sai Allah ya kashe shi za a yi experiment a kansa shi ma aka nuna mai aka kai experiment a kansa fa amata hullahu shekara na daya mi'at amin shekara ɗari shekara ɗari Allah ya kashe shi za mu karanta aya tana can gaba al-madrubu bi udwin min a'da min a'da al-baqara kaga waɗannan yana daga cikin halayyar Allah ya tayar da mutane bayan sun mutu yanzu gashi an kashe wasu kuma an tashe su a cikin lokacin annabi Musa alaihi salam to ga wani shi ma banu Isra'il din abin da ya faru gare su al-madrubu bi udwin min a'dha'il bakara wanda aka doke shi da wani bangare wata gaba cikin gabobin saniya kama kala ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa id qataltum nafsan lokacin da kuka kashe rai faddara atun fiha sai gashi kuna tunkuɗe wa juna laifi wannan ya ce ba mu ba ne wannan wallahi ni ba ni ba ne wannan ma ya ce wallahi an samu mutum an kashe shi su waye suka yi kisan wannan ya ce ba shi ba ne wannan ma ya ce ba shi shi ne faddara atun fiha kowa yana tunkuɗe wa kansa laifin ya ce ba shi ba ne ga mutum ya mutu kuma ya ce ba ku ba ne shi ne faddara atun fiha lokacin da kuka kashe rai aka ce wa ya kashe shi kuka dinga tunkuɗe wa junan ku laifin kowa ya dinga nuna ba shi ba ne wallahu mukhrijun Allah mai fitarwa ne mai fitar da ma kuntum taktumuna abinda kuka kasance kuna ɓoyewa ne ma'ana Allah zai tona asirin wanda ya kisa faqul nadribuhu bi ba'dha sai Allah ta'ala ya ce ku doke shi shi wannan mamacin bi ba'dha da wani bangare na jikin saniyar ana dukan ka kawai sai tashi wa ya kashe kai cewa ne kin Allah ya ce kadhalika yuhyi Allahul mauta kamar haka yanda kaga haka din nan Allah ke raya matattu wa yurikum ayatihi ya kuma nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna ko kwa hankali to kaga anan ma an yi kisan kai an tabbatar wannan mamacin ya mutu to yanzu matsalar shine waye ya kashe shi kowa ya ce ba shi bane ku faɗi gaskiya wane ne ya kashe wane kowa ya ce ba shi bane Allah ya ce to zan tona wanda ya kashe kaga yanzu ba a musu an tabbatar su ma sun yadda ya mutu yanzu ba wanda yake so ya nuna shi ne ya kisa Allah ta'ala sai ya ce to faƙul nadribuhu bi ba'dha kissa tana da tsawo magana da ita kanta saniyar da waye da waye da sauransu duk ba shi bane tunda ba tafsiri muke ba amma abinda muhallu shahid shine Allah ta'ala ya ce ku doki shi wannan mamacin bi ba'dha da wani sashi na jikin ita wannan saniyar da kuka yanka in kuka doke shi to zai tashi ya bayanin wanda ya kashe shi to kaga kenan sun dauki sun sai saniyar sun kuma yanka ta sun kuma ɗauki wani ɓangare nata sun kuma da kiwon na mamacin kuma ya tashi kuma ya faɗi wanda ya kashe shi to sai Allah ce kazalika wannan abin da za a nuna muku ba wai ana so kawai a tona asirin wanda ya kisa ba kuna daga cikin wanda kuke ganin ba za a tashi ban an mutu to kamar yadda kuka ga Allah ya yi wannan to haka yake raya matattu ko kwa zama masu hankali kan ku ɗauka iya wannan kawai aka buga muku misali a duk lokacin da aka ce Allah zai iya raya matacce ashe ya kamata ku yadda Allah mai iko ne akan haka aya ta uku alladhina akbara Allahu anhum waɗanda Allah madaukakin sarki ya bada labari akan su bi qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum ma kaga sun mutu kuma Allah ya ce su tashi Allah ta'ala ya ce alam tara ba ka da masaniya ilallazina kharaju game da waɗannan da suka gudo min diyarihim daga gidajensu wa hum ulufun su dubbai ne hadar al-maut wasu bi suna tsoron mutuwa sun ga annoba ta fada garin ana ta dauki daidai kawai suna ga kai kaga fa wani shi ma fa wallahi daga amai da gudawan nan shikenan ba labari ya wuce kuma wallahi kamar layi take biwa kai kaga wani shi ma fa shi ma wani kawai aka fara tunanin ai gudun hijira قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما كنتم أينما تكونوا كي يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة با با guje mata sai dai lokaci bai ba duk mun karanta mun yi darasi mai yawa akan mutuwa ko to kaga sai suka gudu saboda suna tsoron wannan annobar kan su ma ta fada musu su mutu wahum ulufun su dubbai ne wasu malaman suka ce su dubu hudu suka ce su dubu bakwai haka dai an yi ta sabani game da adadin su nawa amma dai ko ma menene ko da bamu san actual adadin su ba wahum ulufun Allah ya ce dubbai ne kaga ashe kusan garin dadewa haka tunda aka ce wahum ulufun kaga ba dubu ɗaya bane ba dubbai ne da haka duk kowa ya dan zuba kayansa a cikin Ghana masu go kawai aka ce a gudu to bayan sun tattara kayansu sun gudu tunda hadaral maut gudun mutuwa ne fa qala lahumullahu sai Allah ya ce da su mutu to ku mutu an gudu ba tsira ba ila ma da mutum ya tsaya ba kila baya cikin wa'anda za su tafi da shi yanzu kaga sun jawo kansu an bayyanta mutu Allah ya ce ku mutu sun ma'ahayahum sannan kuma Allah ta'ala ya rayar da su ma'ana an kashe su don a nuna musu ba a gujewa mutuwa kuma don a sake tabbatarwa da cewa ashe bayan mutuwa ba Allah zai tada mutane kuma ba abu ne mai wahala shi sa tun anan duniya Allah ta'ala ya dinga yin haka don a saba ya zama wa mutane jiki a imani cewa Allah yana kashe mutane bai tashe su da ga waɗannan dubbai ne karka ɗauka an can kace ayi mutum ɗaya ne can ayar farko wani dan adadi ne kila wanda bai da yawa nan kuma mutum ɗaya ne to nan kuma kaji wahum ulufun su dubbai ne gaba ɗaya kuma lokaci da Allah ta'ala ya bada umarni ya ce su mutu ko ba wanda ya shura gaba ɗaya kowa ya mutu bayan sun mutu sun ma'ahayahum sannan Allah ya rayar da su ya ce to kun ga ku tsaya inda aka ce ku tsaya ba a guduwa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in annoba ta faɗa gari kuna ciki to ka ku kar ku fita firaran min alqadar saboda guje wa kaddara in kuma ba ku riga kun shigo ba kuna wajen gari aka ce muku ai a gari kaza annoba ake ana mutuwa to ka ku shigo wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da annoba da haka wanda yake ciki yayi hakuri ba dai wata rai da za ta mutu sai lokacin ta yayi wanda kuma bai shigo ba to kada ya shigo aya ta hudu lokaci yayi to to insha Allah sai mu tashi aya ta hudu zamu ji shi ma ainihin wato abin da ya faru ga uzair eh shi ma ainihin wato za mu ji shi ma ya ɗanɗana mutuwa ba kafin ainihin mutuwar ta waccan sosai shi ma an kashe shi kuma Allah ta'ala ya sake dawo da shi insha Allah sai mu tashi aya ta hudu abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana